أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka ‘yan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci ne albarka na Usman bin Affan ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da haɗuwa a yau safiyar litinin sha uku ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda shine daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2026 miladiya a wannan masallaci a wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka inda muke dai tafi a cikin surar mai albarka suratu maryam jiya idan ba a manta ba mun tike a ƙarshen ƙissar annabi zakariya alaihi salatu wassalam da allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura mai albarka da shi wanda mun ɗauko tun daga aya ta farko ina ga har zuwa zai kama aya ta goma sha biyar kenan yau insha allahu ta'ala za mu shiga kuma kissa ta biyu a cikin wannan sura da Allah maɗaukakin sarki ya jeranto mana waɗannan kissoshi domin su zamanto wa'azantarwa da ɗaukan izina ga ɗan adam malama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك قالت إني أعوذ بالرحمن منك منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا
Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana waɗannan ayoyi da faɗinsa wazkur fil kitabi maryama idin tabadat min ahliha makanin sharqiyya bayan an hakaito mana kissa annabi zakariya alaihi salatu wassalam da yanda ya roki Allah madaukakin sarki ya azarta sa da da da kuma yanda Allah ya amsa addu'ar nan tasa duk da irin dalilai na zahiri da za su iya sa dan adam ya ɗebe tsammani ko ya cire tsammani da cewa yana cikin waɗanda ɗabi'a ta dan adam ta ta gadar da za su iya samun da a daidai wannan matsayi to sai Allah madaukakin sarki ya amsa cikin abin da yake zai ba wa dan adam mamaki cikin abin da yake zai sa dan adam ya ƙara sakankancewa da hukuncin ubangiji to sai Allah ya kawo wannan ƙussa ita ma ta zamanto ta biyu domin ita ma tana kunshe da wani abin mamakin cikin abin da dan adam bai saba gani ba shi sa al-hafiz ibn kasir rahmatullahi alaihi ya bude wannan tafsirin waɗannan ayoyi da cewa lamma zakar Allah ta'ala qissata zakariya alaihi salatu wassalam bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin kissar annabi zakariya alaihi salatu wassalam annahu awjada minhu fi hali kibarihi wa aqmi zawjatihi waladan zakiyan tahiran mubaraka cewa Allah madaukakin sarki ya bashi a girman shekarunsa da ya kai sannan kuma da kasancewar matarsa da karariya amma Allah ya zata su da ɗa wanda yake tsarkakakke mai nagartaccen hali kuma wanda yake da albarka عطف بذكر قصة مريم في إيجاده ولدها عيسى عليه الصلاة والسلام sai Allah madaukakin sarki ya biye bayan wannan kissa din da kissar na na Maryamu alaihi salatu wassalam da yadda Allah madaukakin sarki ya azurta ta da ɗa wato annabi Isa daga gare ta ita kadai ba tare da mahaifi ba fa inna bainal qissatayn munasabatan wa mushabaha malin ce domin a tsakanin kissoshin guda biyu akwai munasaba akwai wata alaka akwai wata kamanceceniya ولهذا ذكرهم الله في آل ذكرهما في آل عمران shi yasa kamar haka Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan isoshi guda biyu a cikin surar Ali Imran malam ya ce wa hahuna da kuma nan ma wa fi suratul anbiya'i da cikin suratul anbiya yaqrinu bainal qissatayn yana kokarin hada tsakanin kisoshin guda biyu ana gama su ana kokarin anna maka ga wani abin mamaki a nan ta wannan fuskar nan ma ga wani abin mamakin a nan ta wannan fuskar litaqaru bima bainahuma fil ma'na saboda kusanci da suke da shi ta fuskar ma'ana a tsakaninsu liyadulla ibadahu ala qudratihi wa azamati sultanihi wa annahu ala kulli shay'in qadir domin ya nuna ma wa bayinsa buwayarsa da girman sha'aninsa da isarsa da kuma cewa shi ne sanya komai ya kasance ne idan ya ga damar wannan abin ya kasance duk yanda kuke tunanin wannan abu ya saba ma wa ɗabi'ar da Allah ya ɗabi'antar da ku akai to idan ya ga dama zai iya sanya wannan abun ya auku domin dama can wancan da yake aukuwa da kuka saba gani cikin ikonsa ne da ƙudurarsa da haka malam ya buɗe mana waɗannan ayoyi da wannan shimfiɗa ɗin faƙala wazkur fil kitabi maryam sai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya kai muhammad alaihi salatu wassalam ba su labari karanta musu fil kitabi a cikin alƙur'ani maryama kissar na na maryama labarin maryama alaiha salatu wassalam malam yace wa hiya maryamu bintu imran wace maryam ake nufi a nan ita ce maryamu yar gidan imrana min sulalati dawud alaihi salatu wassalam da ta fito daga tsatsan dawud alaihi salatu wassalam wa kanat min baitin tahirin tayyibin fi bani isra'il ta fito daga gida wanda yake tsaftatacce nagartacce gida na mutunci gida na kima a cikin jinsin banu Isra'il. Wa qad zakara Allah ta'ala qissata wiladati ummiha laha fi ali Imran. Malam yace Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin ita karan kanta na na Maryamu din yaya aka haife ta gabanin haihuwar ta menene ya auku kamar yadda ya bada a cikin surat Ali Imran wa annaha nazaratha muharrara kuma ta roki Allah madaukakin sarki ta yi bakance cewa Allah idan ka bani da innan to na sadaukar da shi na yantar da shi domin ya zamanto mai kulawa ne da ɗakin ka mai yin hidima ne ga wurin bauta ga Allah madaukakin sarki ai takhdumu masjida baitul maqdis mana yace ya zamanto tana yin hidima a masallacin Kudus ko da ake cewa a yanzu wa kanu yataqarrabuna bidhalik sun kasance suna neman kusancin Allah madaukakin sarki da wannan ibada din ma'ana mutum ya zamanto ya bar komai a rayuwarsa ya koma yana hidima ga masallaci kula da masallaci tsaftace shi gyara shi share shi yin ibada a cikin sa rayuwarsa kacokan tana ga masallaci yana daga cikin nau'in ibadan da suke yi a wancan lokacin domin samun kusanci ga Allah madaukakin sarki sai malam ya kawo mana fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana Allah sai ya karba mata kyakkyawar karbawa sannan kuma Allah madaukakin sarki ya rayar da ita ya girmar da ita ya sanya ta ta fito a bigire wanda yake mai kyawu sannan kuma ta zamanto a ɗabi'u waɗanda suke masu kyawu wa nash'at fi bani isra'ila nash'atan azima malam ce ta taso a cikin da jinsi ko ko mutanen banu isra'il tasowa da take ta girma ma'ana cikin nagarta fa kanat ihda al-abidati an-nakisati al-mashhurati bil ibadati al-azimati wat-tabattul wad-da'ub waɗannan kalmomi duka a ƙarshe suna nufin ta taso cikin ibada ta taso cikin nagarta ta taso cikin kamewa ta taso cikin waɗanda an san cewa waɗannan mutanen kan masu dogewa ne a ƙofar Allah masu yin hidima ne akan abin da ya shafi addinin Allah madaukakin sarki wa kanat fi kafalati zawji ukhtiha zakariya nabiyyun nabiyyun nabiyyu bani isra'ila izzak ta kasance a karkashin kulawar annabi zakariya daya daga cikin annabawan banu isra'ila a daidai wannan lokaci din wa azumihim alladhi yarji'una ilayhi fi dinihim sannan kuma shine shugaban su jagoran su wanda suke komawa ga al'amarin addinin su zuwa ga gare shi kun ga anan gurin mala ya yana kokarin ya shimfiɗa mana alaƙa da take tsakanin waɗannan gidaje guda biyu gidan annabi zakariya alaihi salatu wassalam da kuma nana maryam alaihi salatu wassalam kenan annabi zakariya yana da alaƙa da nana maryam ta fuskar cewa mijin yar uwarta ne da haka a matsayinta na yar uwarta ta zamanto dan mijinta yana kula da wannan yar uwa tata kula wadda take ta jagoranci wadda take ta tarbiyyantarwa to kai ka san wanda ya taso ko a ƙarƙashin kula ta annabta idan na madaukakin sarki ya tsaga mishi hanyar shiriya kwarai za a same shi da nagarta za a same shi da kyautatuwar hali da kyautatuwar ɗabi'u sannan kuma ya nuna tushen ta ma tushe ne mai kyawu domin tun daga yanda mahaifiyarta ta roƙi Allah madaukakin sarki gabanin haihuwarta kai ka san uwa ce mai manufa uwa ce wadda take mai tarbiyya uwa ce wadda take ba ta da damuwa sai neman kusanci gawa ga Allah madaukakin sarki tunda har take fata take roƙon Allah madaukakin sarki azurta ta da dawar da za ta sadaukar da shi domin yi wa ɗakin Allah madaukakin sarki hidima wa ra'a laha zakariya min al-karamati al-ha'ilati ma baharahu malam ya ce annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya gani game da nana maryam karamomi wa masu yawa waɗanda yake suka bashi mamaki bayar da mamaki ta fuskar cewa ita tana da wannan abin a tattare da ita كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ما لا فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف أم بعد لا بال شوى annabi zakariya alaihi salatu wasalam idan ya shiga gurin nana maryam inda take keɓancewa din nan a gurin ibadarta sai ta gani a tare da ta ƴaƴan marmari waɗanda yake a lokacin sanyi ake samun su sai ya gansu a tare da ita a lokacin zafi wa samarar sai shi shita'i ko kuma ya zamanto ƴaƴan marmarin ko tsirran da ake samu a lokacin zafi sai ya gansu a tare da ita a lokacin sanyi ko lokacin hunturu ma'abato yaya kai ka san wannan karama ce ba wani abu ne wanda wata dabara ta dan adam taka za ta samar da shi kamar ta kaddama bayanin mu fi surat ali imran mana yace kamar yadda bayanin hakan ya gabata a cikin surat ali imran malam ya ce ya gabata ne saboda surat ali imran a jeran giyar jerin aya surorin alqur'ani tana sama da surat maryam don haka a can gurin ya fassala bayanin da yawa domin a can ne ayoyin da suka kunshi wannan bayani din suka zamanto suna ciki nan kuma ishara zai yi domin ya zamanto ya hada mana tsakanin abubuwan guda biyu falamma arada Allah ta'ala wa lahu al-hikmatu wal hujjatu al-baligha lokacin da Allah madaukakin sarki ya nufaci kuma sannan hukuncin Allah madaukakin sarki da ayyukansa cike suke da hikima suke suke da hujja wadda take ta matakin koli an yujida minha abdahu wa rasulahu Isa alaihi salatu wassalam ya samar da annabi isa alaihi salatu wassalam bawansa kuma dan aikensa daga gare ta ahadar rusuli ulil azmi al-khamsa fil izam ɗaya daga cikin annabawa din nan mafiya daraja guda biyar sai ya kaddara wannan abu da zai auku wanda za a bada labari a yanzu an ɗauko mana annabi isa daga tushensa kakanninsa mutanen kirki inda aka riƙi mahaifiyarsa mutanen kirki mahaifiyarsa mutuniyar kirki Allah maɗaukakin sarki sai ya zaɓe su domin ya sanya wannan baiwa tasa a cikin gidan. In tabazat min ahliha makanan sharqiyya ma ne ce i'tazalatuhum wa tanahhat anhum ta kauce daga ahalinta ta ɓuye daga gare su ta matsa daga inda al'ummarta suke rayuwa ake hidindimu na yau da gobe zahabat ila sharqil masjidil maqdis ta tafi zuwa ga gabashin a masallacin Kudus wa qala suddi li haidin asabaha as-suddi yake cewa ta yi wannan ƙauracewa ne wai saboda kasancewar tana cikin uzuri na wata don haka sai ta kauce daga al'ummata a daidai wannan lokaci sa'ilin da wasu malaman da dama sun kawo maganganu da yawa akan cewa menene dalilin da yasa ta zamantu wasu sun ce ta kauce ne daga al'ummata ko daga mutanenta a daidai wannan lokaci irin kaucewa da take ko keɓancewa da take yi domin ibada ga Allah maɗaukakin sarki ala ayi halin Allah ya ce mana in tabazat min ahliha makanan sharqiyya yayin da ta nisanta da mutanenta ta fuskar ta je ɓangaren gabashi bagashin gabashin masjidul qudus kamar yadda malamai masu tafsiri da dama suke ambatawa akan haka to abu na biyu wanda yake mai muhimmanci da ya kamata kafin mu yi zurfi a cikin kissar mu sani shine menene matsayin na na Maryam alaiha salatu wassalam malamai suna da tattaunawa da yawa akan wace ce na na Maryam ta fuskar matsayin da take da shi a gurin Allah madaukakin sarki wasu suna ɗaukan cewa na na Maryamu a matsayin annabiya mace domin Allah madaukakin sarki ya aika mata da mala'ika an yi mata wahayi ta yi magana da wannan mala'ika din yayin da wasu kuma suka ce a'a zahirin nusus na addini na qur'ani na sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sun nuna cewa babu annabiya mace wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura lamadaukakin sarki yake cewa ba mu aiko ba gabanin ka sai mazaje waɗanda yake mun kasance muna yi musu wahayi a nan illa rijalan ya nuna cewa duk waɗanda Allah madaukakin sarki yake yi wa mahayi a matsayinsa na manzanninsa a matsayinsa na 'yan saƙon Allah madaukakin sarki to daga jinsin maza ne kuma sannan Allah ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqa suka ce dama dana na Maryamu annabi ya ce da Allah madaukakin sarki ya ambata amma an kai ta ne mataki na siddiqiyya wanda shine iya matakin koli da darajar mace za ta kai a cikin addini da kuma matsayin da zaka samu a gurin Allah madaukakin sarki me gasgata Allah madaukakin sarki cikakkiyar gasgatawa wanda wannan shine magana wanda take mafi rinjayi kuma da dama daga cikin malaman tafsiri ko ce jumhurin malaman tafsiri sun tafi a kanta abin da yasa na kawo ta domin za ku iya buɗe wasu littattafa na tafsiri ku ga wannan matsalar imam al-qurtubi ibn atiyya ibn hazm duk sun tafi akan matsayar cewa na na maryam alaiha salatu wassalam annabiya ce mace to amma gaskiya wannan magana ce mai rauni bi nassin abin da yake wannan zahirin wannan aya ya kunsa don haka wa ummuhu siddiqa to kasancewa ta da ta imani da Allah madaukakin sarki wanda ta gaskata Allah madaukakin sarki a mataki na koli sannan wadda mahaifiyarta ta yi wannan bakance game da sha'aninta tun gabanin haihuwarta na cewa za ta kasance mai ba da kulawa ga ɗakin Allah madaukakin sarki da wurin bautata masa ta yi irin wannan keɓancewar wadda take ta neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki ta ganawa da Allah sallah zikiri addu'o'i da sauran abubuwa na ibadu wanda watakila ta iya yiwuwa a shari'ar su akwai su to a irin wannan zama fattakhadhat min dunihim hijaba sai ta shanye shamaki tsakaninta da su waɗannan mutane nata ma'ana a yanayin da ba a iya ganinta a yanayin da wanda ya taho wataƙila ba zai iya riskarta ya fahimci me take yi malamai suka ce ada'a zalika ada'a lil ikhlas wannan ya fi bayuwa zuwa ga mai ta tsantsanta ibadarta ga Allah madaukakin sarki domin ta keɓance ne domin sa shi shi kadai da haka sai ta sanya wata wata katanga ko wani shamaki tsakaninta da su wasu malaman suna ta tattauna kokarin gane wani irin shamaki ne gini ne wasu su ce a labule ne wasu su ce kaza ne amma a hamu shayin Allah ya nuna mana tariki ne shamaki tsakaninta da mutanenta fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya sai Allah madaukakin sarki ya ce a daidai wannan lokaci a irin wannan yanayi da aka hakaito mana fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruhinmu فتمثل لها بشرا سويا sai zamanto yayi mata kamanceceniya ya bayyana a gare ta sifa ta dan adam wadda take cikakkiya fatan fa arsalna ilaiha ruhana muka aiko mata da ruhin mu malamai kun tafsiri jumhurin sun tafi akan ar-ruh anan gurin Allah madaukakin sarki yana nufin mala'ika jibril Allah madaukakin sarki ya aiko mata shi a matsayin ɗan aike daga gare sa domin ya isar mata da saƙon Allah maɗaukakin sarki ayoyi daban-daban alƙur'ani sun nuna mala'ika jibrilu Allah yana ambatarsa da wannan suna tanazzalul mala'ikatu war ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana da waccan ayar subhanallah nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin ta'ruju al-mala'ikatu war ruhu ilaihi في يوم أو وانا اتشي قارشا تدارس تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة واتشنكما تنزل الملائكة والروح من أمره دم هكا وانا آية يدك سنون يند ألا مدعوك كنسركي يوسفتا mala'ika jibrilu ko ya ambace shi da suna arruh don haka mala'ika jibrilu ya zo mata da saƙon Allah maɗaukakin sarki bai zo mata a sifarsa ta haƙiƙanin mala'ika ba kamar yadda kuma bai zo mata a wata sifa wadda take ta tsoratarwa ba fatamassala laha basharan sawiya sai ya zo mata a sifa wadda ya kamanceceniya da ɗan adam ɗan adam ɗin ma cikakken mutum wanda yake mai daidaitacciyar halitta ba yi da wata tawaya a tare da shi Abu Sa'ud a cikin tafsirinsa sai yake cewa litasta'nisa bi kalamihi saboda ta samu nutsuwa da yin magana da shi ma'ana inda ya zo a sifa wadda take ta haƙiƙanin mala'ika ta iya yiwuwa ga za ta iya ɗaukan firgicin ganin wannan sifa ba inda ya zo mata a sifa ta ɗan adam wanda yake a wani irin yanayi daban wanda aka saba ganin ɗan adam a yau gobe ta iya yiwuwa ba za ta samu ne nutsuwa ta yin magana da shi ba amma lokacin da ya zamanto yana cikin sifa wadda ke daidaitaccen dan adam sai ya zamanto za ta samu nutsuwa ta yin magana da shi za ta samu kwanciyar hankali babu wani abu wanda yake zai tsoratar da shi ita ta fuskar halittarsa sai dai kuma me ta fuskar yanayi kamar yadda za mu ji a nan gaba qalat inni a'udhu birrahmani minki buɗar idanta da ganin wannan mutum a gabanta ke da wuya sai ta nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga sharrinsa inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki daga gare ka ma'ana abin da kake da shi ina neman tsarin Allah maɗaukakin sarki da wannan abu idan na cutarwa ne da wannan abu idan sharri ne na mai da al'amari na ga baki ɗaya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki akan ina neman tsarin sa game da sha'aninka karka cutar da ni da haka kun ga abu na farko da ta fara yi kenan ta ga baƙon al'amari a baƙon yanayi ya akai ka shigo nan ya akai ka zo inda na keɓance ɗin nan ban san ka ba ban san daga ina kake ban san kamanninka ba kuma a matsayinta na mace mace kuma da take kamilanniya wadda take ta fito daga gida na tarbiyya da take mai kima mai daraja da sanin mutuncin kanta a gurin da yake keɓantacce ta ga namiji ya tun karo ta abin da ta fara jin tsoro shine za a yi kokarin a taɓa mutuncinta da haka sai ta nemi tsarin Allah madaukakin sarki game da shi in kunta taqiya idan har kai mai tsoron Allah madaukakin sarki ne to ina neman tsarin Allah madaukakin sarki da game da kai sannan kuma kai ma ina tunatar da kai Allah in fa kai ne kiyaye dokokin Allah ne sai malaman suka ce to a nan gurin zai nuna mana cewa na na Maryam alaiha salatu wassalam ta hada abubuwa guda biyu a lokaci guda abu na farko ta nemi tsarin Allah madaukakin sarki abu na biyu ta tsoratar da wannan mutum da yake a gabanta na cewa ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah sai ya zamanto hikmar ta ta fito fili bata ja wani dogon bayani ko dogon surutu ba sai ta fara da neman tsarin Allah domin shi zai bata kariya kuma a faɗinta da haka akwai tunatar da shi wanda yake gabanta cewa ya ji tsoron Allah shi sa sai ta ambace shi da in fa har kai mai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ne to da ya ji ta nemi tsarin Allah madaukakin sarki magana ta farko da ya fara mata shine innama ana rasulu rabbiki ki fa sani cewa ni ba kowa bane ba face dan aiken Allah madaukakin sarki Allah ne ya aiko ni zuwa gare ki ba irin yanda kike zato bane ba na cewa ni mai cutarwa ne a gare ki ba irin yanda kike zato bane ba na cewa zan yi miki abin da yake zai taba mutuncin ki ko zai taba darajar ki ko zai taba wani abu wanda kike da tattare da shi mai tsada a'a ni Allah madaukakin sarki ya aiko ni zuwa gare ki dan haka kar ki ji tsoro na ya fara ba ta aminci domin ya fahimci tsoro a tare da ita sai ya fara amintar da ita daga tsoron kafin ya isar mata da saƙon da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da shi li ahaba laki hulaman zakiya domin in ba ki ɗa wanda yake tsarkakakke ne kai ƙira'a wanda ake karantawa da laman zakiya domin Allah maɗaukakin sarki ya baki ɗa wanda yake tsarkakakke nan kuma ya ce li ahaba laki domin ni na baki to waɗannan a zahiri ma'anonin ba sa cin karo da juna li ahaba laki domin Allah maɗaukakin sarki ya baki domin shine mai bayarwa shine mai azartawa ya habu liman yasha'u inasa wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa shine wanda yake bayar da da in ya ga dama sai ba wani zalla mata in ya ga dama sai ba wani zalla maza in ya ga dama sai ya cakuɗa wa mutum maza da mata in ya ga dama kuma sai ya bar mutum bakarare don haka liyaha balaki domin ya baki saboda shine mai bayarwa sanda kuma akan wajahin karanta ta da li'aha balaki sai ya zamanto ni Allah ya aiko ni ne domin in zo in busa ran dan da zai baki wanda yake a cikin zai zauna a cikin cikin ki kuma ki haife shi kyautayi daga Allah madaukakin sarki ma'ana kamar ni ga wata hidima da aka sani gurin samuwar wannan dan amma wane ne alwahibin shine Allah madaukakin sarki shine mai bayarwa shine mai kyautayi ni wata hidima aka sani to sanda aka saka a cikin wata hidima zaka iya nasabta wannan hidimar zuwa gare ka ba tare da wai kana nufin cewa kai ne mai ita tun asali ba kin kai wance sakon eh na kai mata ni fa da kaina na kai mata sakon nan ba yana nuna sakon asali daga gare ki yake ba ta iya yiwa ba ki aka yi ki je ki kai mata amma kin nasabta kai zuwa gare ki saboda ke din ke kika dauka da hannunki kika yi hidimar wannan kaiwa da haka mala'ika jibril ya ce li ahbalaki gulaman zakiya domin in baki da wanda yake da ne tsarkakakke da ne wanda yake Allah madaukakin sarki ya sanya shi tsarkakakke ta fiskar zunubi tsarkakakke ta fiskar munanan halaye tsarkakakke ta fiskar munanan ɗabi'un da za a iya kyamata a addinance ko a cikin zamantakewa Allah madaukakin sarki duk ya tsarkake annabi Isa alaihi salatu wassalam da haka ya ga mata me manufar zuwan shi gurinta iz qalat al malaikatu ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al masih isa ibn maryama وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين هكا الله يبام لابار أبن أتكن سورة آل عمران إذ قالت الملائكة tuna lokacin da mala'iku suka ce da na da Maryamu kun ga irin abin da muka yi magana a kansa jiya ko min babu itlaqil ammi ala al-khas ana magana akan keɓantattan jinsi amma sai aka ambaci ga baki ɗaya Allah maɗaukakin sarki yake cewa lokacin da yayin da mala'iku suka ce da nana Maryamu inna Allah yubashshirki Allah maɗaukakin sarki yana miki albishir da kalma daga gare sa ismuhu almasih Isa ibn Maryama wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin har zuwa ƙarshen ayar dan haka dai anan mala'ika jibrilu ya gaya ma wa nana maryamu menene hidimar da ya zo da ita domin ya yi me saƙon da allah maɗaukakin sarki ya aiko shi zuwa gari ta to menene amsarta
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا قضيا أمسد دنا مريم عليه الصلاة والسلام تباما وملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام لوقتين دي جاء متى من فرد يسا تزو يزو قلنتا قالت أنا يكون لي غلام sai ta ce ta ƙaƙa zan samu ɗa walam yamsasni bashar alhali wani namiji bai taɓa shafata ba wani namiji bai taɓa kusantata ba walam aku bahiya kamar yadda kuma ban kasance mazinaciya ba ɗabi'a ta ɗan adam ta sanar da ko ta wanzar da cewa ana samun ɗa ne lokacin da ya zamanto wata alaƙa ta gudana tsakanin namiji da mace ba ta aikata wannan ba to ya za a zo a ce za ta samu ɗa shine abin da ya bata mamaki domin haka aka saba gani sai wannan abu ya gudana sannan za a samu ɗa ni ita kuma tana zaune kuma an zo an ce mata za a baki ɗa da haka sai take tambaya yaya zan yi in samu ɗa domin Allah maɗaukakin sarki ya yi amfani da lafazi na kinaya a nan gurin anna ya kunu li gulamun wa lam yamsasni bashar wanda wannan yana daga cikin nau'i na tarbiyyantarwa da addini yake da shi a cikin alkur'ani za mu ga wurare daban-daban Allah maɗaukakin sarki idan yana magana akan alaƙa ta tsakanin namiji da mace ta fuskar auratayya ana magana da lafazi ne na kinaya almasu Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idan nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وإذا انطلقتموهن من قبل أن تمسوهن دكا زامد المس المس أنا نحمي alaƙa ta auratayya sai ya ba mu saƙon cewa ana bukatar duk yanda za ka yi magana a kan abu matuƙar akwai lafazi da za ka yi amfani da shi na kinaya saƙon ya isa yanda ake nufi ka fahimta wanda ake wa bayanin ya fahimta to a yi amfani da shi ya fi da haka a nan gurin na Maryam ta ce wa lam sasni bashar alhalin ni ba matar aure bace ba alaƙar auratayya bata gudana ba ta ina da zai zo sannan kuma wa lam aku baghiya ban kasance mazinaciya ba ma'ana ta auna abin ta fuskoki guda biyu halattacciyar hanya da kuma haramtacciyar hanya cewa a duka hanyoyin guda biyu ban bi ko ɗaya ba to yaya za a yi in samu da al'allama a shinkutu rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa abwa'ul bayan a daidai wannan aya sai yake cewa az-zahiru anna istifhamaha istikhbarun wa isti'lam yace abin da yake na zahiri wannan tambaya da nana Maryamu ta yi tambaya ce ta neman ƙarin bayani tambaya ce ta neman sani yaya za a yi hakan ya auku anil kaifiyatin lati yakunu fiha hamlul ghulamil mazkur ta ya za a samu juna biyu na wannan ɗa yanzu da aka ambata cewa za a bata li annaha ma adami masisir rijali lam tattadih laha al kaifiyya ita kan bata ga wata hanya ba bayan cewa babu alaka tsakanin namiji da mace kuma a ce za a samu ɗa a cikinta wa yuhtamalu an yakuna istifhamuha ta'ajjuban malai ce ta iya yiwuwa kuma tambayan nan da ta yi tambaya ce ta mamaki min kamali qudratillahi ta'ala ta kaiwa makura gurin mamaki da ƙudurar Allah maɗaukakin sarki iyawarsa da ƙaddarawarsa da nufatarsa to ya za a yi haka ya faru sai zamanto irin amsar dai da aka bayar ga lokacin da annabi zakariya shi ma yi irin wannan tambayar anna ya kunu li gulam wa kanat imra'ati aqira yaya zan yi in samu da alhalin mata ta bakarariya ce ba tambaya bace ta tuhuma ba tambaya bace ta shakka cewa wannan abun ta ya zai aku domin annabi zakariya annabi ne Nana Maryamu kuma ta kai matakin siddiqiyya da haka ba shakka take yi ba ta yadda sakon daga Allah ne to mamaki take yi ko kuma tambaya ce ta neman sanin ya za a yi wannan al'amari ya auku walam aku baghiya alhalin ban kasance cikin waɗanda suke masu aikata alfasha ba qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hayyin mala'ika jibril alaihi salatu wassalam sai yake cewa da ita eh kamar haka ne ubangijinki yace huwa alayya hayyin cikin wannan al'amari ɗin da kike mamakinsa wannan abin da kike ganin ta yaya zai faru ba komai ba ne ba a gurin Allah maɗaukakin sarki sai al'amari wanda yake mai sauƙi kamar yadda Allah ɗin ya faɗa kazalika kamar haka ɗin da kika faɗa duk da samuwar wannan rashin a hanyar da kike ganin za ta haifar da wannan ɗa qala rabbuki ubangijinki yace huwa alayya hayyin ni wannan a gare ni mai sauƙi ne ba wani abu bane ba mai wahala in samar da dadin ba tare da uba ba ba wani abu bane ba na wata hidima wadda take za ta sanya dan abin ya gagara ni ne mai kaddarawa ni ne mai halittawa ni ne idan na ce abu ya kasance wannan abun zai kasance don haka ba wani abu bane ba mai wahala a gurin Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya ce wali naj'alahu ayatan linnasi kamar yanda mun aikata haka ne ba don komai ba sai don ya kasance mun sanya wannan ɗaɗin da za ki haifa wannan ɗaɗin da za mu baki a matsayin aya a matsayin wani dalili da zai ƙara tabbatarwa da ɗan adam samuwar Allah maɗaukakin sarki wani dalili da zai ƙara tabbatarwa da ɗan adam cewa lalle Allah shi ne mai yi gashi ya sabar da cewa a haifi ɗa tare da iyaye guda biyu amma cikin ikonsa da buwayarsa a wannan bigiran gashi ya samar da ɗa ba tare da uba ba malam ya ce ai dalalatan wa alamatan linnasi ala qudrati bari'ihim wa khaliqihim wannan wali naj'alahu aya Allah yana nufin cewa zai samar da wani dalili zai samar da wata hujja zai samar da wani abu wanda mutane za su riƙa a matsayin alama wadda take nuna girman kudurar Allah maɗaukakin sarki a matsayinsa na makagin halitta a matsayinsa na mai halittar halitta ɗin allazi nawwa'a fi khalqihim wanda ya bambanta nau'in halitta din daban-daban domin Allah madaukakin sarki bai halicci jinsin halittunsa ga baki ɗaya iri ɗaya sak ba ya halicci mutane ya halicci dabbobi ya halicci aljanu ya halicci kaza ya halicci kaza ya halicci kaza cikin abin da iya sanin dan adam bai isa ya iya kididdige halittun Allah madaukakin sarki ba fa khalaqa abahum adama min ghairi zakarin wala unsa Allah madaukakin sarki ya halicci baban mu Adamu alaihi salatu wassalam ba tare da an gabace shi da uwa ko uba ba sannan wa khalaqa Hawwa min zakarin bila unsa ya halicci na Hawwa'u ya zamanto namiji ya gabace ta domin an halicce ta ne daga ƙashin haɗarƙarin Adamu alaihi salatu wassalam da haka in an tashi na Hawwa'u sai a ce an halicce ta ne daga namiji amma babu ne babu mace a gabanin halittarta wa khalaqa baqiyata zurriyatin zakarin wa unsa sai kuma ya halicci ragowar jinsin yan adam din zuriyar annabi adamu alaihi salatu wasalam gabaki ɗayan su daga me namiji da mace mahaifi da mahaifiya illa isa sai fawa annabi isa alaihi salatu wasalam fa innahu awjadahu min unsa bila zakari shi kam an samar da shi ne daga unsa mace kadai ba tare da me ba namiji malai ce fatammatil qismatur rubaiyatu dallatu ala kamali qudratihi wa wannan kashe-kashe guda hudu sai ya zamanto sun cika waɗanda suke nuni da isar Allah maɗaukakin sarki da cikar kamalar ƙudurarsa girman buwayarsa fala ilaha ghairuhu wala rabba siwahu wannan ce babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah madaukakin sarki din kuma sannan babu wani ubangiji kuma bayan Allah domin waye isa ya samar da irin wannan tsari din halitta a irin wannan yanayi ta fiskoki waɗanda suke cike da hikma waɗanda suke cike da abu na ban mamaki wanda yake ya saba mawa ya saba mawa abin da aka saba gani yau da gobe don haka wani naj'alahu ayatan linnasi domin mu sanya annabi isa alaihi salatu wassalam ya zamanto wata alama ce ga mutane wanda yake za ta zamanto ta ƙara sa su su sakankance ga allah maɗaukakin sarki allah ya ce wa ja'alna ibn maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa makin a cikin suratul mu'minun da haka ƴan uwa aya a nan Allah yana nufin dalili wanda zai ƙara tabbatarwa da 'yan adam samuwarsa da isassa da kuma cewa shi ne mai ganin daman al'amari ya kasance kuma in ya ce ya kasance zai kasance a yanayin da yake so ya kasance din. wa qawluhu wa rahmatan minna fadin Allah madaukakin sarki cewa wa rahmatan minna da rahama da jin kai daga gare mu malam yace ai wa naj'ala hadha al-ghulama rahmatan min Allah wa nabiyyan min al-anbiya' cewa Allah maɗaukakin sarki zai sanya wannan ɗa na na Maryamu alaihi salatu wassalam rahama ne daga Allah jin ƙai ne daga gare sa ta fiskar kasantuwarsa annabi ne daga cikin annabawa ya wa ila ibadatillahi wa tauhidi yana kiran mutane zuwa ga bauta wa Allah madaukakin sarki da kadaita sa a cikin bauta tsira ne ce kamar yadda fada ya fada a dayar ayar iz qalat lil malaikatu ya maryamu inna allaha yubashshiruki bi kalimatin min ismihi al-masih isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa min as-salihin an wasafta shida hali na kasantuwarsa annabi mai kira zuwa ga ɗaukar kalmar Allah mai kiran mutane zuwa kaɗaita Allah maɗaukakin sarki ba tare da haɗasa da wani a cikin bauta ba ya kasance yana kiran mutane tun daga lokacin da yake cikin tsumman goyo har zuwa lokacin da furfura ta bayyana a gare sa ko girma ya zo masa bai gushe ba face yana kiran mutane zuwa ga kaɗaita Allah maɗaukakin sarki al'allama as-sa'di rahmatullahi alaihi a cikin tafsirinsa yake cewa wa rahmatan minna rahmar da Allah madaukakin sarki yake nufi wadda take daga gare sa da jin kansa zuwa ga mutane zuwa ga al'amarin annabi Isa alaihi salatu wassalam za ta zamanto ne ta waɗannan fuskoki Allah madaukakin sarki yayi mishi yayi wa annabi Isa rahma kasantuwarsa ya kasance annabi ne daga gare sa Allah madaukakin sarki ya yi mawa mahaifiyar annabi Isa rahma saboda mai falima hasala laha min al-fakhri was sana'il hasan saboda irin yadda ta samu yabo yadda ta samu wani abu na alfahari yadda ta samu wani abu wanda yake ya kai ainuni gare ta akan wannan al'amari din wal manafi' azima da amfanarwa mai girman gaske to wannan sai zaman to rahamar Allah madaukakin sarki a gare ta wa amma rahmatuhu bin nas rahamar da Allah madaukakin sarki yayi wa mutane game da sha'anin annabi Isa shine ya aiko musu da shi a matsayin annabi shi kuma rahamar da aka yi masa shi annabi Isa zabar sa a cikin annabawa din annabawan ma ba ragowar annabawa ba annabawa da suke ulul azmi minar rusul da haka kun ga wa rahmatan minna ta fito ta ne fuskoki guda uku fuskar shi karan kansa ɗan wato annabi isa da fuskar na na maryamu alaihi salatu wasalam daraja da kima da ta samu na kasancewa ta mahaifiyar annabi mahaifiyar annabin ma ba wanda aka haifa irin ta hanyar da aka saba ganin yau da gobe ba zaɓaɓɓiyar hanya da Allah madaukakin sarki ya zaɓa domin ya samar da shi sannan kuma rahama ga mutane rahamar da cewa an aiko musu annabi wanda yake mai isar da saƙon Allah madaukakin sarki gare su wa kana amran maqdiya an riga an hukunta wannan al'amarin sai ya faru sai ya auku karki tunanin za a iya canjawa za a iya kaza za a iya kaza al'amari ne wanda yake an riga da an zartar da shi faruwarsa hatmiya ce tabbas wannan abu sai ya riga da ya auku na nufin da Allah maɗaukakin sarki ya yi na cewa ya samar da annabi isa alaihi salatu wassalam daga gare ki samarwa ce tabbatacciya babu shakka a ciki samarwa ce wadda take an riga da an rubuta Allah ya rubuta wannan al'amari rubutacce ne a lauhul mahfuzi sai ya auku sai ya auku da haka ana gaya mata cewa wannan ɗan tabbas zai samu daga gare ta to wannan shine a takaice ma'anar da waɗannan ayoyi suka kunsa kuma da irin maganganun da malamai suka yi masu yawan gaske a ƙarƙashin waɗannan ayoyi ɗin wanda kawai mun zaɓi waɗannan domin su zamanto maganar ko kissar ta tafi mana bisalasa na cewa ba tare da an yi ƙoƙarin a ci shigo da maganganu wanda suke kamar yadda na faɗa na isra'iliyat da kullum za ku ji labaran gashi an ce sai kaza ya faru sai kaza a daidai wannan gaba allah maɗaukakin sarki ya nuna kamalar ƙudurarsa na cewa shi ne dama mai cewa al'amari ya auku duk wani sababi da kake gani to allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan sababin ne cikin ganin damarsa sababin ba shi yake sanya wannan abin ya auku ba abin yana aukuwa ne bisa sahalewar Allah bisa huwa cewarsa bisa umarninsa bisa ganin damansa wannan sababi kai dan adam da kake gani an sanya shi ne ya zamanto gashi a ɗabi'a ta dan adamtaka da rayuwa da Allah madaukakin sarki ya samu ne ya zamanto sababi ne da dalili amma ba wai wannan dalilin shi yake haifar da abin ba abun yana samuwa ne sakamakon kudurar Allah madaukakin sarki shi yasa san da ya ga dama sai ya cire tasirin dalilin aitayi aitayi ba a samu abin da ake so ba san da ya ga dama sai ya cire dalilin sai kuma al'amarin ya samu kamar a irin nan din san da ya ga dama sai ya sanya dalilin bai taka kara ya karya ba amma sai ya ba da babbar samara san da ya ga dama sai a sanya dalilin ya zama to babba amma a kasa samun natijar da ake so a samu saboda dai a ƙarshe inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun malama na'am
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa fa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya sai ta dauki cikin wannan da da aka ce za ta haife sa wanda Allah madaukakin sarki zai yi mata kyautayin sa sai ta dauki cikin sa fantabazat bihi makanan qasiya sannan ta tafi da shi wani wuri wanda yake wuri ne mai nisa a ibnu taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa yana magana akan fahamalatu fantabazat bihi fahamalatu sai ta samu wannan juna biyu din fantabazat bihi sannan ta tafi da shi wuri wanda yake ne nisa sai yake cewa inna ma hamalat bihi ba'da nafhi ta samu wannan juna biyu ne bayan an riga da an busa mishi rai an riga da an samar da shi ma'ana da samuwar juna biyun da busa rai din a tare lam tahmil bihi muddatan bila nafhin thumma nufikhat fihi ruhul hayati ka sa'ilil adamiyyin mala yace ba wai irin yanda sauran yan adam aka saba ba sai an samu juna biyu sannan sai a zo ya dauki wani lokaci sai Allah ya aiko mala'ika kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisi wanda yake ingantacce na matakan halittar dan adam cewa ana samun halittar ne sannan daga baya Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika ya busa rai a'a ita fa hamalat bihi samun juna biyun ya zo ne ga baki ɗaya da busar rai din saboda abinda ma'anar ayoyin suka kunsa da jeren giyarsu fantabadat bihi makanan qasiya sai zamana cewa ta tafi da shi wani wuri wuri wanda yake mai nisa alhafiz ibn kathir rahmatullahi alaihi yayi mawa wannan gaba din shimfiɗa wadda take mai tsayin gaske wadda take nuna cewa ya kulu ta'ala mukhbiran an maryama annaha lamma qala laha jibril wa anillahi ta'ala ma qala malam ya ce Allah madaukakin sarki yana faɗi game da nana Maryamu bayan mala'ika Jibrilu ya gaya mata abin da ya gaya mata na me na saƙon Allah inna hastaslamat li qada'illahi ta'ala cewa mi ta miƙa wuya ga hukuncin Allah madaukakin sarki da ƙaddararsa fa zakara ghayru wahidin min ulama'is salaf annal malaka huwa jibril malam yace da dama daga cikin malamai magabata sun yi magana akan cewa wannan malak din shine jibril kuma mu ma mun tattauna haka gabanin nan gurin inda zalika nafakha fi jaybi dir'iha a daidai wannan gaba din sai ya zamanto yayi busa busa a wuyan rigarta ma'ana jaibi dira ma'ana ana nufin wani tufafi da mutum zai sanya shi a jikinsa wanda yake kamar riga to a wuyan wannan tufafi din aka yi wannan busa din fa nazalatin nafkhatu hatta waladat fil farji sai wannan busawa da yayin ya zamanto ta sauka har ta je zuwa ga gabanta fa hamalat bil walad bi idnillah sai ya zamanto ta samu juna biyun wannan dadin cikin izinin ubangiji falamma hamalat bihi daqat zar'an bihi lokacin da ta samu wannan juna biyu sai ya zamanto ta shiga hali na damuwa hali na kunci wanda duk wata nagartacciyar mace za ta iya shiga cikin wannan hali din walam tadri ma za ta kunu linnas ba ta san me za ta ce ma wa mutane ba game da wannan juna biyu da yake jikinta fa inna ta'lamu anna an-nas la yusaddiquna fi ma tukhbiruhum bihi domin ta kwanda sanin cewa in ma fa ta gaya wa mutane abin da ya faru da ita ba za su gazgata ta ba ghaira annaha afshat sirraha wa zakarat amraha li ukhtiha imra'ati zakariya mala ce sai dai cewa ta buɗe sirrinta ta bayyana bayanin wannan abu da ya auku da ita ga ‘yar uwarta wadda ita cewa matar annabi zakariya alaihi salatu wassalam wa zalika anna zakariya alaihi salatu wassalam kana qad sa'ala Allah alwalad malam yace saboda hakan ya faru ne lokacin da ya zamanto zakariya alaihi salatu wassalam ya roki Allah Allah ya azurta shi da ɗa fa ujiba ila zalika sai aka amsa mishi wannan roƙo nasa fa hamalat imra'atuhu sai matar shi ya zamanto ta samu juna biyu fa dakhalat alaiha maryam sai na na maryam ta shiga zuwa gare ta fa qatana qatha sai ta taso zuwa gare ta ta rungume ta wa qalat ash'arti ya maryamu anni habla kin ji a tare da ke ne cewa ni ina da juna biyu fa qalat laha maryam wa hal alimti aidan anni habla ke ma kin san cewa ni ma ina da juna biyu ne wa zakarat laha sha'naha wa ma kana min khabariha wa kanu baita imanin wa tasdiqi kowa ya ba kowa labarin abin da ya auku a tsakanin su kuma sun kasance gida ne wanda yake masu imani da Allah madaukakin sarki masu gasgatawa thumma kanat imra'atu zakariya ba'da zalika idza wajahat maryama tajidu alladhi fi fi jawfiha yasjudu lilladhi fi batni maryam wai sai aka ce dan wai zance ko sai aka ce cewa ita matar zakariya alaihi salatu wassalam idan ta zo ta tinkari na na maryamu tinkara ta magana ko ta haduwa tsakanin su sai ta ji abin da yake cikin ta wai yana sujjada ga abin da yake cikin na na maryamu ay yu'azzimuhu wa yakhda'u lahu cewa yana girmama sa kuma yana kankan da kai gare sa fa inna sujuda kana fi millatihim inda salami mashru'a domin sujjada a cikin shari'ar su yayin da aka zo domin matsayin gaisuwa halattaccen al'amari ne kama sajada li yusufa abawahu wa ikhwatuhu kamar yanda mahaifan annabi Yusuf ko iyayen annabi Yusuf suka yi masa sujjada tare da ‘yan uwansa, wa kama amara Allahu mala'ikata an tasjuda li Adam, kamar yadda Allah madaukakin sarki yi wa mala'iku umarni da su yi sujjada ga annabi Adam, alaihi salatu wassalam, walakin farrima fi millatina هذه تكميلا لتعظيم جلال الرب تعالى سيدي مو أتشكل shari'ar mu an haramta mana haka domin cikar girmamawa ga Allah madaukakin sarki sai zaman to sujjada an kadaice ta ga Allah madaukakin sarki haka malam yayi sardin wannan bayanin babu wani isnadi ma'ana majingina ba a ce ga daga inda aka jiyo ba ba a ce ga wanda ya faɗa ba da haka hakan yanda kuka ji na karanto shi haka zancen yake amma kamar yanda na faɗa irin waɗannan abubuwa galibi Isra'iliyas ne babu wata hujja a kansu tabbatacciya da take tabbatar da ingancinsu. Abu mai muhimmanci shine Allah maɗaukacin sarki ya sanya mala'ika ya yi busar rai gawa na na Maryamu a cikin cikin ta an samu juna biyun annabi Isa alaihi salatu wassalam. Kamar yadda ita ma matar annabi Zakariya an yi wannan gare ta. Allah madaukakin sarki ya azurta ta da samun ɗaji da kasancewa ta da karariya da kuma kasancewa mijinta tsoho tuku a lokaci guda suka yi sun haɗa sun tattauna sun ba wa juna labari Allahu a'lamu Allah madaukakin sarki bai ba mu labarin haka ɗin ba to malam sai ya mana wata mas'ala ta biyu cewa malaman tafsiri sun yi saɓani akan tsayin lokacin da na Maryamu ta ɗauka da juna biyun annabi Isa a tare da ita kafin haihuwarsa. wasu malaman sun ce ta yi goyon ciki ne irin goyon cikin da kowace mace take yi mana tsawon watanni guda tara don haka fa hamalathu fantabadat bihi makayan qasiya kar mu dauka wai abu ne da yake a jere yanzu yanzu a'a fa hamalathu sai ta samu cikin sa tai goyon sa irin yadda kowace mace take yin goyon ciki sa'ilin da ya kawo wata magana ta cewa wasu sun ce wata takwas ne saboda wannan wai ya saba ma wa galibin abin da aka saba haihuwar da ya kai labari a cikin sa a haife shi a wata takwas ina jin hanyar sama suna faɗa cewa bakwai tana da takwas ba ta yi ban sani ba a likitance a yau da gobe a nassi na addini wannan yana da tushe Allahu alam ni dai ban sani ba to amma ikrima ya kawo wannan magana din yake cewa samaniyata ashhur qala wa li hadha la ya'ishu walad samaniyata ashhur yace wai saboda haka ne da wanda yake an haife shi a wata takwas wai baya kai labari baya rayuwa yawanci rasa shi ake Allahu a'lam sannan malam ya kawo magana ta uku sai ta cewa kwata kwata ba wai goyon ciki ta irin na daukan lokaci ba a'a a lokacin aka samu cikin a lokacin kuma aka haifi cikin malam ya ce wa hadha gharibun wannan kan wani abu ne wanda yake bambarkwai domin ne ya ce wa ka'annahu ma'khuzun min zahirin aya kamar an yi kokarin an samu wannan ra'ayi ko wannan fassara ne ko wannan fahimta ne daga abin da yake na zahirin ayar fa hamalathu fantabadat bihi makanan qasiya fa ajaaha al maqadu kawai sai ana daukan wannan fa fa fa din littatibi ta jeran giya ce da kusanci da haka wai sai ake ganin kawai daga samun cikin ne sai zamanto an haife shi sai malam ya ce amma idan muka kalli wannan abu fa fa littaqi takan zo eh ta jeran giya amma ba ta nuna kusancin aukuwar abin ya buga mana misali da faɗin Allah madaukakin sarki wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين fa fa fa fa amma a cikin hadisi ingantacce da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana tsakanin kowane wannan mataki kwana nawa ne kwana 40 kuma amma ga shi Allah ya wasafta da fa fa fa ashe ba wai dan an ce fa yana nufin a kusa a tare da juna bane ba da haka sai malam ya ce a maida abin zuwa ga abin da yake asali tun da babu wani nassi na zahiri da ya nuna cewa take yanke aka yafi domin ya zamanto cewa na na Maryam alaihi salatu wassalam ta yi goyon ciki in yadda kowace mace take yi na tsawon watanni tara kafin ta zamanto ta haifi annabi isa alaihi salatu wassalam fanta da bihi sai ta kauce da wannan juna biyu nata a ɗabi'a mace idan ta samu kanta irin wannan yanayi za ta dinga ɓuya daga mutane za ta dinga kaucewa haɗuwa da su saboda tana ganin tana ɗauke da wani abu wanda yake na ban mamaki wani abu wanda in an ganta tare da shi za a iya samun shakka wani abu da watakila za a yi mata kallon ƙuri ana so sai an yi mata irin kallon ƙurillar da za a gano hakikanin me take ciki sai ya zamanto fanta ba bihi makanan qasiya sai ta tafi wuri wanda yake mai nisa fa ajaa al makhadu sai Allah madaukakin sarki yace sai naƙuda ta zo mata malam yace fattarraha wa aljaha talqu ila jiz'in nakhla sai zamanto a naƙuda da ta zo mata ta lalurantar da ita ta sanya ta ta nemi majingina wannan majingina shine ta tafi zuwa ga kututturen dabino fil makanin ladhi tanhatu ilayhi wa qad ikhtalafu fihi malam yace sai ta tafi zuwa ga wannan guri wanda yake tana buya kuma malaman tafsiri sun yi sabanin ina ne wannan guri din wasu sun ce gurin da take yin sallah ne a cikin baitul maqdis wasu sun ce ai dama ta gudu ne daga mutanenta saboda wannan abu da take tare da shi ta tafi wani gari wanda yake tsakanin bilad sham da masar a daidai wannan guri ne sai zamanto naƙuda ta cin mata wasu suka ce a'a wai ta je wata alƙarya ne da sunanta baitul lahab wanda da dama daga cikin malaman tafsirin ka dauki littafin tafsiri za ku ga wannan suka fi kawo sunan gurin wai baitu laham a nan ne ta je tumo da yawa daga cikin nasara ma'ana kiristoci sun tafi akan wannan ra'ayi din akan wannan fahimta din na cewa ga inda ta tafi ga sunan gurin amma dai Allah madaukakin sarki bai ambata wurin da sunansa ba sai dai an ambata wurin da sifarsa fa ajaaha al-maqabu ila jiz'in nakhla lokacin da naƙuda ta zo mata sai ta tilasta mata zuwa ga kututturen dabino domin a ɗabi'a mace tana neman abin da za ta jingina da shi a irin wannan yanayi ko za ta yi riko da shi ta bashi ƙarfinta qalat ya laitani sai take cewa ina ma na mutu tun kafin wannan wa kuntu nasiyan mansiya na kuma kasance yasasshiya mantacciya wadda in an ce yasasshiya abinda idan an rabu da shi ba a jin wata hasara ba a jin cewa an rasa wani abu wanda yake mai kima da za a zo a ce kai ina ma dai ba a rasa abu kaza ba sai ya zamanto ita kam ta yi tunanin ta kasance ta wuce ta da rayuwarta ta kare ta kasance yasasshiya kuma mantacciya wadda ma ba za a dinga tuna ta ba gabaki ɗaya labarin ta ya ƙare da wannan yanayi da take ciki al'allama as-sa'di rahmatullahi alaihi ya ce falamma alamaha waja'ul wilada lokacin da naƙuda ta yi mata zafi waja'ul infiradi an at-ta'ami wa sharab sannan ta zamanto cewa gashi tana guri ita kadai gashi babu abinci babu abin sha waje wa qalbiha min qalatin nasi ga kuma zafin da zuciyar ta take mata saboda irin abin da ta san cewa fa tana tinkara na ne cewan mutane dole za a yi magana wa khafat adama sabriha ta ji tsoron kar ta gagara haƙura kan ta gagara jurewa wannan yanayin da za ta samu kanta a ciki tamannat annaha matat qabla hadha al-hadith sai ta fatan ina ma rayuwata ta tsare kafin a kuma wannan abun wa kanat nasiyan mansiya fala tuzgar ta zaman to ya sashiya abun mantawar da ba za a ambata ta ba wa hadha tamanni bina'un ala zalika almuz'iji wa laysa fi hadhihi al-umniyati khairun laha wa la maslahatun laha wa innama al-khayru wa innama al-khayru wal maslahatu bi taqdiri ma hasal malai ce wannan abun ta yi burinsa ne saboda irin yanayin da take ciki na damuwa abin da ya dame ta abin da ya rudar da tunaninta ya rikitar da tunaninta sai ta roki Allah ta kasance akan haka amma fa wannan ba shine alkhairin ta ba ba shine maslahar ta ba alkhairin da maslahar yana cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara din nan cewa zai auku jin menene ya ci gaba da aukuwa bayan naƙudan na na Maryamu alaihi salatu wassalam shine abin da zamu tashi akan sa gobe idan Allah madaukakin sarki ya bamu aran rai da lafiya da dama abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya baki ɗaya a cikin lada wanda kuma ne kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa ta wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah